من والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بايك أنواع مسلمي مساء البركة مساء درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسينا نستن بيركنا نكرن تلتاف سنن النسائي الإمام أحمد بن شعيب النسائي رحمة الله عليه لتاف المجتبى ko almujtana annasa'i as-sughra kenan to zamu tashi hadisi na 388 daidai ina fata kuna da littafin kusa da ku iqra bismillahir rahmanir rahim babun shuhudul hayd shuhudul hayd al-eidain wa da'watul muslimin babin da ke magana akan masu haila su aji sallar idi biyu don su samu damar halartar cincirindo da gangami na musulmi suna da al'ada su aji sallar idi wannan ma al'imamu annasa'i bai bari ba sai da ya magana a kai don a fahimci gamewa na shi wannan littafin da sai dai kokari duk wani bangare na fiqhu da musulmi ke da bukatar ya sani to ba a bar shi ba gwargwadon iyawa sai da aka ce ya ka zo ga mafita to wannan shine sai ya kulla babi babi da ke magana kan kalmar shuhud shine halarta shuhud halartar mata alhuyyad masu haila al'idaini idin nan biyu ƙaramar sallah da babbar sallah wa da'awatul musulmin su je kuma su halarci wannan addu'a da musulmi ke yi ci gaba
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبى فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبى قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى
wannan hadisi bukhari ya fitar da shi haka ainihin mamun nasa'i a wani wuri baya ga wannan yani hadisin amr bin zurara shi kuma yace an ba'ana isma'il an ayyub an hafsa qalat tace nana ummu atiya wannan mata fitacciya ce ta shahara cikin matan sahabbai a wannan lokaci wajen sanin yanda ake wanke gawa specialist ce ita a wannan bangaren da fasalta lilkafani da wanda yanda ake wankan gawan don ka san mata ba a bar su a baya ba wajen hada-hada da kai kawo a fagen neman ilimi da kuma yaɗa shi ilimin Allah ya ƙara musu yarda ta ce to na ummu atiyya ta kasance ba ta ambatan manzan Allah sai ta ce bi'aba bi'aba wannan lafazin ƙultu sai na ce mata in ji wa kenan? hafsa na ce mata a a sami ice rasulallah kin taɓa jin manzan Allah yana faɗin haka ne yakan ce bi'aba ƙalat na'am bi'aba ƙwarai ma'ana wata muƙaddima ne shimfiɗa saboda ƙarfafa magana kamar ka ce bi abi anta wa ummi araftum to sai ta ce tabbas yakan ce bi aba karfafawa ko li tukhrijil awatiq ko li takhrijil awaiq haka ne al awatiq wa dhawatul khudur wal huyyat fayashhadna al khayra wa da'watal muslimin وتعتزل الحيض المصلى magana kenan annabi ce lalle lalle wato ainihin mataye waɗanda suke katangantattu a gidajensu al'awatik kuma wanda suke kamammu ne ‘yantattu wa zawatul khudur da kuma waɗanda suke ‘yan mata an gane ko walhuyyat da mata masu haila duk wannan magana ce kan abu ɗaya mataye a dukkan nau'ukansu ‘yan mata da zaurawansu da dukkanin dangi na salon mata har ma da masu jinin haila to lallai su fita Allah mahuna lil'amur don ya ce litakhrujil awatiq an gane ko su je ina to fayashhadna alkhaira dan su je su halarci alkhairi alkhairi anan shine wato sallar idi su kuma halarci da'awatul muslimin addu'ar da musulmi ke ka kalli wannan cincirindo da cika da masallatan idi ke yi kowa na ambaton Allah kowa shagala Allah kawai ake nufi to aka ce mata ba a bar su a baya ba domin su ma bangare ne na al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai da su aka yi azumin nan tunda an fito sallar azumin da su aka yi ƙiyamun lai da su aka yi iftar da su aka yi kaza kaza misali to a ce kuma fita sallar idi ban da su annabi ce duk su fito sai dai akwai sharuɗa akwai ƙa'idodi game da fitowarsu mece ce ƙa'idar wata atazil huyyadu al-musalla sai dai duk mataye masu jinin haila su gwamutsa su mazaya su kauce gabarin shiga masallata kun gane kuwa doron hadisin kenan masallata ba masallaci ba masallaci shine kamar wannan ginanne masallata kuma filin Allah fetal musalla kenan shi yasa bana ganin azanci ne kace masallacin idi sai kace masallatan idi ne a makka ne za ka ce masallaci domin suna cikin harami suke sallah kenan in ta kama sai mai cikin masallaci ai mun taɓa yi ma'anan in kuna iya tunawa saboda haka ya'ani sai su nisanci masallata tare da ba cikin masallaci ba ne to yanzu wani tsari muke bi wajen keɓewa mata gun tsayuwarsu in aka zo misali sallah kai bude mu wannan wannan wani tsari muke ba mu da wani mechanism aji da za mu zo misali mu ce to mun zo ina mata ga wurin kuna ya kamata a ci mana da irin wannan tsari din ko su matan su fahimci wannan karatun ta yadda in aka zo sai su gwa mutsa tunda ba za su yi sallah ba ko za su yi ba za su yi ba arafton hadisin mu na gaba kuma wani hadisi ya riga ya gabata a baya an yi magana kan shi a misali hadisi mai lamba 276 an faɗe shi bisalama stamir
babul mar'ati tahidu ba'da ifar
babi da ke magana matan da jinin haila zai zo mata bayan mazayowa kuka ce bayan mazayawa mazayowa da mazayawa ai daga mazaye ne mana gangarowa tuɗaɗowa ku taso ɗoyo sai ku mazayo Allah ce sun ma'afizu min haifu a fadna sannan sai ku gangaro ku mazayo ku tuɗaɗo an gane ko ta inda mutane suka tuɗaɗo wannan gangarowar lokacin ifada kenan to sai mace jinin haila ya zo mata bayan shi wannan ifada din wannan shine babi da malam yayi iqra
قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قالت بلى قال فاخرجنا Bukhari ya fidda wannan hadisin Muhammad ibn Maslama Abdurrahman ibn Qasim daga cikin manya-manyan almajiran Imam na Malik kakan ji akan ce dan Qasim dan Qasim ya ce to shine wannan ayyana shi kuma ce akhbarani dama rawatu Malik ne shi Maliku ya bani labari shi kuma daga Abdullah dan Abi Bakr shi kuma daga baban shi kuma daga Nana Amra ita ce Amratu bintu Abdurrahman ibn Sa'ad ibn Zurara kakanta sa'ad ibn zurara dan uwan as'ad ibn zurara ne hafizar hadisi ce almajirin ima wato annana aisha ce mutakharrija ce alaiha lokacin da wato umar dan abdul aziz ya bada umarni a tara hadisi ce alaikum bi ahadisi amra na hore ku da ku je ku biyo ku bi diddigin hadisina na amratu daga cikin manyan malaman da har imamu zuhuri almajirin ta kaga ishe ta sharafan wa fadla a ce irin zuhuri ya ɗauko hadisi daga gun ainihin wannan matar ƙaraftun sai ita kuma ta samo daga na aisha annaha qalat cewa ita ta ce ita ta ce manin ƙa'ila? yauwa ta ce ta ce da manzon Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam inna safiyyata binta huyayyin ibn al'akhtab an naziri kenan ita na na safiya ɗin nan fa bai hudiya ce matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin yakin khaybar annabi ya aure ta ran dan ba ku wata kissa shekara ta bakwai aka yakin khaybar yahudawan madina ga abin da suka yi na kha'inci da yaudara aka yi wannan yaki manzo Allah ya samu galaba ba ta wasa ba dabinansu aka samu galaba a kansu daga ciki kuma aka ribace wasu daga cikin matan yau hadna na safiya sai zamanto annabi sallallahu alaihi wasallama fansanta yace ya bada fansanta sannan ya aure ta sai Allah mata arzikin zama a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ita kuma da aka bi salsala jikar jikar annabi harun ce amma babanta huyayi ibn al-akhtab mugun bai hude ne makin annabi mijinta a wajen yaki aka kashe shi kinanata ibn rabi'a to ita ce take cewa ai lokacin da annabi ya shigo madina mutane aka yi ɗu aka je tarban ta ce hadda babana huyai da shi aka je tarban annabi amma da ya gan shi sai malam fuskarsa ta murtuki ta ce sai baffa na abu yasir ibn al-akhtab dan uwan huyai ibn al-akhtab sai naji yana tambayar babana yace a huwa huwa wannan shine muhammadu tace sai naji babana yace kwarai huwa huwa shine sai uncle dina ya sake tambayar shi famaza a'datta lahu to me plan ɗinka game da muhammad sai ce adawatuhu ma baqitu zan yi rigima da shi muddin ina raye mun ɗauka ya annabcin a gidan yahudu zai fito ya je gun waɗannan mutanen larawa wata wulakanta tukiya don ka san muguntar yahudu da sharrinsu ba ɗan yau ba ne na na safiya kenan بنت حيي ابن الأخطب Allah ya mata arzikin kasancewar matar Muhammadu Rasulullah kuma ta zaman cikin ta zamanto cikin ruwatul hadith so ba magana kabila kake ba ana magana imanin ne ka ganin Allah na iya fitar da mere daga matacce matacce daga mere ubanta matacce ne a dalilin kafirci da yahudanci shi ita kuma mumina ce لأنها أم من أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاته نان صفية كنا تو سيتكي تشوى صفية تاي حيلة سي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتشي لعلها تحبسنا أه تو ذات جامنا جنكيري كنا ذات جامنا جنكيري كنا alam takun tafat ma'akun nabil bait shin ba ta yi dawafi tare da ku ba tawaful ifada qultu bala eh ya manzalla sai shikenan ai ta samu narrow escape ta tsira ai tunda da aka taso daga wato filin arfa aka kwana a muzdalifa aka je aka jifa daga nan sai me sai a je maka sun ma'afizu minas a fadon nasu to sai zamanto hata riga ta ƙarin ma ɗawafinta da ba ta yi ɗawafi ba kuma jinin ya zo kun san ba dama mai jinin haila ta yi mai ɗafi shi ta kar ta abai shi kenan fakar jina ku fita ku fita abinku to wannan shine dalilin da yasa imamun nasa'i wannan babi babul mar'ati tahidu ba'da al-ifada araftum sai hadisi mu na gaba babu ma taf'alu nufasau inda al-ihram me ya kamata mataye masu jinin biki su yi wajen shiga ihrami ya jama'a menene ihrami ina zan tambaye mu menene ihrami abu ne mai sauki Allah ya kira ka aikin hajjin nan Allah ka kira mu kuma ba mu ikon yanda ya kamata dole sai ka yi ihrami kafin ka fara aikin to menene ihrami tun daga shi ya ce mai jinin biki in ka so ka ce jinin haila domin ya ce anafisti an gane ko saboda haka menene za su yi wajen menene ihrami ihrami shine at-tajarrudu min al-makhit wal muhit ka tsiraitu gabarin tufafi irin na gida da ya kewaye ka hula ta kewaye kanka a'a to mai ihrami ba zai sa hula ba wando ya kewaye ka a'a ba za ka sa shi ba riga shakwara jamfa ta ke duk za ka cire su sannan abin da almakhir allura ya ɗinka a matsayin riga shi ba za ka shi ne a tajarrudu min almahit walmakhit biniyatar ta'abbul lillahi rabbil alamin wannan shine ihrami mata ba su da wata riga ta musamman ta ihrami la su a cikin tufafinsu na gida haka za su yi ihraminsu amma wasu sukan sa mata su sa tufafi farare ko kwarra ko yalo yalo ko ko ko ko ko algashi algashi ko turkudi turkudi ko kwairino kwairino manufarsu don su gane cewa ga matan yankinmu to na ba laifi ba ne araftum to kuma ihramin nan ana yi ne a ɗayan wurare guda biyar ya lamlam zatu irqin zulhulaifa karnul manazil da kuma ina jufa kun gane ko to sai aka wayi gari mace ta zo za ta yi wannan ihrami amma kuma sai ta gama da larura irin ta jinin haila ko jinin biki wannan shimfitar kenan iqra akhbarana muhammad ibn qudama قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتطيب wannan hadisi ya gabata a hadisi mai lamba mai tan da sha cikin nasai mun wuce shi ya sake koro shi ne saboda munasaba an gane ko muhammad ibn qudama jarir ibn abdul hamid yahya ibn sa'id jafar ibn muhammad an gane ko shi kuma daga jabir kenan kaga isnadi ne na mutanen madina ya ibn sallah ansari kenan wanda suka ce bai taba tadlisi ba sai so daya a rayuwar shi al-ansari rahmatullahi alai yarhamukum Allah shi kuma ya samo daga jabir cikin hadisin nana asma yar umais matar sayyidina abubakar kenan lokacin da nufisat bi zil hulaifa lokacin da ta haihu a zulhulaifa a nan ta haifi muhammad ibn abubakar ta haihu kuma an zo inda za ta tsaro ihrami haihuwa ta zo mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da abubakar murha an taghtasila wa tuhilla ka umarce ta ta yi wanka ta kuma ainihin ihlali ihlali shine me kuruta sunan Allah labbaik Allahumma hajjan shine ihlali in ka ce labbaik Allahumma hajjan to ifradi kenan zaka yi haji ne zalla kawai amma idan ka ce labbaik Allahumma hajjan wa umratan to qirani kenan idan kuka ce labbaika Allahumma umratan ka kara da mutamatti'an biha ila alhajji to wannan haji kenan wani iri tamattu'i kuma duk ukun nan kowanne in kai yayi sai dai mafi kyau mafi dacewa mafi baka cikakken dama kowanne man kowanne nusu ka bashi hakin sa shine ne tamattu'i wala shak sai dai kuma zaka bada jini arafton yace ka umarce ta ta yi wanka ta kuma furta talbiya ai babu komai hadisi mana gaba باب الصلاة على النفساء أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث عن حسين يعني المعلم يعني المعلم عن ابن عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها Allahu akbar wannan hadisi wato Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 332 da kuma 331 da kuma 330 da ainihin biyu haka Muslim haka wato ainihin Imam Tirmidhi haka Ibn Majah haka Nasa'i aurare da yawa hadisi ne ingantacce cewa hadisin samura ya ce sallaitu ma'a rasul na yi salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ummi ka'abin mun sallaci gawar wata mata ana kiranta ummu ka'ab matat fi nifasiha ita wannan mata wajen naƙuda ne ta mutu kuma annabi ya sallace ta da larabci idan ka ce salla ala ta salla gawa ke ma idan ka ce salla bi to ya ja mutane salla ke idan ka ce salla ma'a to mamu ne in ka ce salla zaidun ala bakirin ala fa ka ce fa to abinda fasarar shi ne mai zaidu ya sallaci bakar an gane? ko da hausa na aka ce wa ya sallace shi to gawa ne ba haka ba ne? yawwa to idan kuka ce salla ma'a kenan mamu ne ya yi salla tare da kenan shi ma ya bi ne kun fahimta? idan kuma ka ce salla bin nasi kenan imaman ba shi kan ce ya ja salla galiban ba sallar gawa ba ne ke amma ya sallaciwa ne to gawa ce tare da mu yayi sallah me abin fahimta mamu ne kenan yawwa tunin sa yake cewa ya ya sallaci ummu ka'bin matat fi nifasiha ta mutu ne lokacin nukurkusa irin ta jinin irin ta wato naƙuda ƙasar naƙuda fitina ce bala'i ne naƙuda malam ba don sahalewa na ubangiji ba haba ma kallin zaɗa da muke fitowa fa Allah ya ƙara yassare ma iyayenmu mata wannan larura to da annabi sallallahu alaihi yayi mata sallah ko yayi sallah akan ya sallace ta fa sai aka yi fa qama fi salati fi wasatiha sai tsaya a tsakiyarta gagawarta annabi sai a tsakiya haka kamata kai in gawar mace ce ga inda liman zai tsaya kar ka tsaya aka fada namiji ne ake tsaya aka fada ce amma mace a tsakiya ake tsayawa game da hadisi na ummu ka'ab kun fahimta yace annabi sallallahu sai ya sallace ta fa qama rasulullah sallallahu fi salati fi wasatiha ya tsaya a tsakiyarta wannan shine sunna shine daidai to me yasa ya kawo wannan magana yayi magana cewa ta mutu a cikin jinin biki ma'ana lokacin naƙuda sannan ya sallace ta to shin wadda naƙuda ta nukurkusa ta ta kashe ta ai ta samu shahada ko to ya ka sallace ta ana yi mutu shahada sallah ne sai malamin suka ce ai shahada iri biyu ce wanda a fagen yaƙi a fagen daga aka kashe shi ai wannan shi ne first class shi ba mai sallah wanda ko ba haka ba ne kashe shi aka yi a wuri ko irin wannan yanayi shahidi ne insha Allah amma za mu sallace shi sauraka za mu ɗauke ta shahidi ya ce da na umu ka'ab lakin naka tusalli ala misli hazihi shahida arabtum hadisin mu na gaba
babun damul haidi yusibu thawba idan jinin haila ya taba tufa ya za a yi kaji sabon babi
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوبة فقال حثيه وقوسيه وانضحيه
ya salam wannan hadisi mun karanta shi a bayan hadisi ne tabbatacce hadisi mai lamba mai tan da 92 ya ibn ibn habib ibn arabi daga hammad daga hisham dan urwa shi kuma daga nana fatima bintul munzir daga nana asma yar sayyidina abubakar as-siddiq wa kanat takunu fi hijriha ita kuma tana ƙarƙashin kulawarta ne an gane ko sai ta ce annam ra'atan istaftat annam ra'atan istaftatin nabiyya wata mace ta nemi fatawar annabi shine istaftat kenan idan mutum ya ce malam ina da fatawa mun sha faɗa kuskure ne ko karka ce ina da fatawa sai dai ka ce ina neman fatawa dan ka ce kana da fatawa to ai abin da kake so a gaya ma kenan kai kuma ka ce kana da ita sai da ka ce ina neman me jamil wata mace ta nemi fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an damil haidi yusibu sau ta ce ya rasulallah jinin haila ne sai taba tufa to ya matsayin wannan tufa din tana neman ƙarin mai haske faƙala sai ya ce mata annabi ke sosulam ya ce mata hutihi ki mutsuka shi inda jinin tun aya abin da za a ɗauka ya bushe kenan to ki matsatsaka shi ɗaikin sannan kuma waƙirsihi ki kuma ci gaba da ɓamɓaro shi da farce wambuhihi sannan ki yayyafa mai ruwa huttihi waƙirsihi wambuhihi sannan ki tashi ki sallah ba damuwa ko da jinin ya daskare duk an yi wannan ba a kai ai kaga bai ce ki sa sabulu ki darje ba wannan din da ta yi yawarkar alamar jinin ba shi da tasiri akan tsarki na tufatta ko sallatata a fahimtum wasalli fihi ki kuma je ki salla cikin wannan tufaɗin ai fi zalika saubi الذي أجريت عليه هذه المواقف التي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كما سمعتم سبق حديث من لنبا ميتن دسسئن بيو نعم أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أمي أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم
يصيب الطوبة قال حكيه بضلع واغسليه بماء shi ma wannan hadisi ya gabata hadisi mai lamba ainihin wato mai tan da 91 a cikin nisa'i ubaidullah ibn sa'id yace haddathana yahya an sufyan قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن أدين ابن دينار yake cewa na ji umma qaisin yar mihsan tana cewa wato annaha sa'alat rasulullah ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an damil hitace ya rasulullah me zaka ce game da jinin haila yusibu thawba wanda ya taba tufar mace kala sai annabi ya ce da ita hukihi ko ki ɓambare shi daga alhaku ɓambare shi bibila'in da farcenki waksili ki wanke shi bima'in da ruwa wasidirin da magariya saboda magariya lotus tree yana tana da wani irin sinadari na kusa da kazanta shi yasa ma akan so hasa a sa a cikin ruwan kangawa saboda tsaftace jiki saboda haka ke sa ki wanke kaga yi kama da hadisin da ya riga gabata a baya na'am
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل والتيمم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل والتيمم kundin da ya kunshi bayani kan wanka da taimama na'am
babu zikiri nahyil junubi anil istisali fil ma'i da'im babi da ke magana cewa an hana mai janaba yayi wanka a ruwa bargudu na shaga muku bargudu ko me ruwa bargudu wanda baya gudu ruwa stagnant araftum kar mutum yana da ainihin janaba kuma zai samu ruwa wanda baya gudu kila an jefa bahaya ciki an jefa fitsari ina ma da ruwan na gudu ne da sai mu ce kazanta ta tafi to abu ne a zaune rigu da misali to baka zuwa ka tadda ruwa irin wannan sannan ka ce za ka yi alwala kuma kun san ana samun irin wannan ruwan a ƙauyukanmu ka ga ruwa gashi nan a killace baya wucewa kai inda za ka je kana iya jin bashi da wari sannan kuma kai Allah wurin ai kyankyami da tsagina gini ma duk zai hana kai haka to balantana ga cikin hadisi eh an hana mai janaba gabarin wanka cikin ruwa bar gudu wanda ke kwance wuri guda iqra akhbarana sulaiman ibn daud wal harith ibn miskin al harith ibn miskin kuna tana shi ko na'am wa ana asma'u an ibn wahb عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله اللهم عليه صل وسلم عليه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب wannan hadisi ya gabata mun faɗe shi hadisi mai lamba maitan da ashirin a cikin sunan nasa'i cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaghtasil ahadukum kada ɗayan ku yi wanka wannan lamalu ta mece ce ta hani ce ko ta korewa ce hani ce Eh, kada ɗayan ku wato yayi wanka a ruwa adda'imi wanda ke kwance bar gudu wa huwa alhali junubin yana da janaba kun gane to mai hailafa ta e a to ai janaba aka ce sai mu ce ai wannan an amba jinsi ake nufi ai tunda mai janaba ai baya sallah mai hailafa mai jinin biki fa to sadakar kawai don kaji an ce janaba ka ce ban da su a duk sun shigo ciki na'am أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ wannan imamun nisa'i shi ya kaɗaita da fitar da wannan da wannan lafazi ɗin kuma tabbatacce ne saboda alaƙa shi da hadisan da suke da goyon baya a kai raftun muhammad bin hatim shi kuma daga hibban shi kuma ce abdullahi ya ba shi labari daga ma'amar ibn rashid daga hammam ibn munabba ko munabbe shi kuma daga sayyidina abu hurairah ta Allah ya kara mai yarda shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yabulanna ar-rajulu fil ma'i ad-da'im thumma yaghtasil min kada ɗayan ku ya je ya fitsari a ruwa ruwa bargudu hmm? sannan kuma ya wanka na janaba ya zaka je ka tadda ruwa wanda ka san a kwance yake baya gudu ka yi fitsari sannan ka ce kuma za ka yi tsarki da shi ko wanka da shi ba a haka na'am koyi Allah da shi أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نه- نهى أن يبال أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة.
na'am wannan hadisi shi ma imam an-nasa'i ya fitar da shi munfaridan ahmad ibn salih al-baghdadi yahya ibn muhammad ibn ajlan abi zinad an al-a'raj an abi hurairah yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an yubala fil ma'i ad-da'im annabi yayi hani ayi fitsari a cikin ruwa ad-da'im wanda ke kwance wuri daya bar gudu kuma yughtasala fihi min al-janaba ainaha an yughtasala bi dalilin nasab ala lam an gane ko kuma sannan azo ayi wanka min al-janaba daga min anan tana fa'idantar da menene al-bayan aina to أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه
حديث محمد بن عبد الله بن يزيد بن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن عثمان عن أبي سواي كما نصرتنا سواي أنا قرأتكم نصرته سبحان الله يعني يكي تشيوه ينورني عن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani yawa yayi ainihin hani an yubala fil ma'ir rakidi ayi fitsari a ruwa wanda yake rakido duma shine addaim ai wanda yake yana da rukun stagnant baya wucewa an gane ko sannan kuma mutum yayi wanka daga wannan ruwa din wannan hadisi shi ma daga gabata bambancin saboda lafaza da ke tsakaninsu da kuma hukuncin da ke ciki na'am
أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة فقال إن أيوب لو استطاع أن ألا يرفع حديثا لم يرفعه نعم saboda tsantsayin shi shi Ayyub al-Sikhtiyani cikin almajiran Ikrama ko dan Abdullah Ayyub al-Sikhtiyani yayi karatu wurin shi amma lokacin da shi Ikrama ya bar Madina ya kai ziyara Basra ba ikrama dan abu jahal ba a akwai ikrama cikin manya-manyan almajiran abdullahi dan abbas to barin ba ku dan tarihin shi ayyuba sikhtiyani rahmatullahi alai lokacin da ikrama dan abdullahi ya je basra aka ga shi ayyuba sikhti ya fito yana sauri zabsa aka ce ina zaka yace ai wani abu ne na farin ciki ya faru gare ni menene ya ce babban tabi'in nan almajirin ɗan abbas ya sauko garinmu yau kuma allah allah nake fa har adashin gata nake jan ya karatu a wurin shi a madina sai gashi ya sauko basra za ka ban gata zama ba ya tafi ko malan gari aka yi cincirin da aka kewaye ikrama ɗan abdullahi malamin ayub as-sikhtiyani shi kuma sai je na ce mai sai ce innani araka ya ayub tuhibbul insi wali mala ya shaykh me yasa bazan so ilimi ba kuwa tunda shine jigo rayuwa shine mutunci shine murwa shi yani ya koda ilimi kuma haka ne to daga cikin abin da ya faru shi ikrama dan abdullah suna tsaye sai ga wani mutum ya zo ya je gidan ibna wannan tun a madina ma kenan kafin ya je basra sai wani mutum ya zo ya yi sallama sai ta da ikrama ya ce dan abbas na kusa a a ce na zo da tambaye ce ka tambaye ni ce tambaye ka ba kai ne ikrama eh yaron gida ba yanzu kashin cinta ka ba da fatawa? 50 wannan abbas na zo kafin mutumin ya juya sai ga wani ya diro ya ce aikirama da Allah ba na fatawa kan matsala kaza ha sai mutum sai turus sai ji malam ikirama malam yana fede biri har jela a da'irar karatu sai sakai sai jikinsa ya lakas mutum ya ce Allah ya saka maka da alkhairi sai juya kai wannan mutumin da kai mai ikrama ka sai bi shi ce ya akhi ya akhi tawakkaf tawakkaf shi dama ya cancanta ya bada fatawa ne sai ce kai ka san ikrama wanda ya konkwada daga Abdullahi dan Abbas dan Abbas ya ce na baka ijaza ka je ka bada fatawa haka magabata suke ko karantarwa ne sukan bi diddigi su sami izinin malamansu ta haka fatawar an fahimta to sai sai shi to amma gashi na mona sai ba komai ba ka da matsala koma gare shi sai koma sai sake mota ya ikrama ya ikrama babu sayawa sai ce da shi to ai dan abbas bayan ce ai kai ne kai ne ibn abbas din anta urid yace a yanzu da Allah kai afuwa yace wallahi karka damu tambayi duk abin da kake so wannan tun a Madina kenan to da ya tafi ainin Basra shine suka da Ayyub Sikhtiyani shi kuma sun ce malami ne wanda in ya fito sai dinga boya baya masu a gane shi no shi Ayyub Sikhtiyani saboda tsabar gudun duniya shi yana tsoron ma fitina ta a ce shi fafila ne shi yana tsoron wannan fitina ɗin la ilaha illallah to suna tsaye da ikrama yana tamboyi sai ga wani mutum ya taso wani mutum a gaba yana ikrama da Allah ka yanke mana hukunci tsakanin da wannan mutumin na gan shi a bacci yana zagi na yana min ƙazafi ai ba sakta ne sai kalli mutum ya ce to a bacci kuma kake neman fatawa to sai malamai suna ba da wannan misali su nuna maka ƙariha sur'atul badiha na shi ikarma sai ce to ai bula da tamanin za a yi mai sai mutum ya ce a malam a mafarki kamar bula da tamanin mafarki bai ce haba kwantar da hankalinka bulalan za a yi mai inuwar ka ne ba kai ba سختياني سيتي كاي لقد أعطيت سرعة البديهة yace tunda mafarkin da kai ba wanda ya san kayi to shi ma bulalar bai kamata ya ji a jikin shi ba a inuwarsa ne rana in ta fito zan ga inuwar zan zane ita ikrama kenan ibn abdullah al-madani al-ansari kar ku cakuɗa shi da ikrama ibn abi jal shi wannan sahabi ne ai na zaha annabi sallallahu alaihi sai da ya bada oda cewa duk wanda ya ganshi a kashe shi amma daga baya ya tuba ya gyara hikimar shigo da wannan saboda ainihin ayyub an ambace shi cikin mai cikin isnadin hadisi mai lamba nawa ne da 98 ko jamil to shi kuma daga muhammad ibn sirin shi kuma daga abu hurairata cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri kaga ya fassara maka adda'in kin kada ɗayan ku yafi tsari na'am a ruwa bargudu wanda baya gudu dama ai bargudu aka ce ai kenan baya gudu to kar ku yi haka kuma ya tasilu sanai je zai wanka qala sufyan sai sufyan yace qalu li hisham يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة فقال إن أيوب لو استطاع أن يرفع حديثا لم يرفعه شيوا أيوب السختياني wannan hadisi ya bi diddigin shi ne sai da ya danganta da shi zuwa ga abu hurairata an gane da ya sami iko kada ya daga halin da bai daga shi ba neman wannan magana ma'ana yana da ittila'i yana daga cikin manyan malaman da suke da ihata game da nusus hadisiya da kuma riwa'iyya an gane tunda yana da kafa'a zai iya daga maka hadisi ya kai zuwa ga ainihin inda ya fito kuma zai iya akasin haka hadisi mu na gaba
باب الرخصة في دخول الحمام باب da ke magana kan rangome wajen shiga mai alhammam bandaki أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر
haka ne ko? rangume game da shiga banɗaki shin da hausin aka ce banɗaki me muke fahimta ne banɗaki wasu kan ce bayi wasu kan ce makewayi wani ne ne ban ɗaki da hausa ne kullum wurin yana bayan ɗaki ne ga ɗakin da ake bacci sai a zo baya a yi ba shi ne fahimtar ba shi ba ban ɗaki wurin da ke ɗauke da inda a iya yin wanka kuma yana ɗauke da inda ake gusar da larura irin ta ba haya wannan shi ne cikakken manan ban ɗaki kuma yakan kasance akwai inda za a yi wanka wasu sukan ce a sun fi son su inda mutum zai je ya tsuguno daban a keɓe shi wurin wanka shi ma daban wannan kuma ayalwa ce ai yalwa ta arziki kan kawo ka Allah ka yalwata mana gaba ɗaya amma babu abin da ya hana misali da an haɗa wurin da ake tsugunawa da kuma inda ake wanka babu dalilin hana haka misali ba haushe kan kyara suna mai ban ɗaki ko makewayi tunan yana magana ne kan rahusa wajen shiga ban ɗaki hadisin isaac ibn ibrahim ibn rahawai kenan ko shi kuma daga ma'az bin hisham ya ce haddasa ni abi an ata'in an abi zubair shi kuma daga jabir shi kuma daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira to fala yadkhulul hammama illa bi mi'zarin lalle kada mutum ya shiga wurin wanka face da kwarjalle a ɗaure da shi ma'ana kada wanda ya shiga wanka ya tsirai ta tiɓirɓir face ya sa pant ko banta ya ɗaure ciki to wannan ke nuna maka ladabin shiga ban ɗaki kada mutum ya shiga ban ɗaki ya wanka shi a tsirara amma hadisin akwai alamar tambaya kan ingancinsa a yana saboda infiradi da haka ruwayoyi sun tabbatar da ya halatta mutum ya wanka ba shi da zai fi kyau dai a ce za ka yi wanka ka rufe jikinka ka sa pant ko abin sosai amma don mutum ya wanka tsirara zigitar ba za ka ce laifi raftun sai da tuwon girma miyan shi nama in za a sa a rufe jikin iyafi wasu na cewa sun abuta wata ruwaya cewa wai sai suka ji imamu ahmad ana ce da shi ya ahmad rufi ita وبوئت مكانا عليا لأنك كنت لا تغتسل وأنت عار أحمد دليل دقاك كاكسن شباك وانكات سرارة وأن الأثر هو كتير رواية أو كي علامة تنبايا كان إنجنشنت نعم أبني مهمي أعرف جكي إذا شغبان لايكي شيسا أكون وأن ذاك yake bai pant biyu uku kawai saboda wanka lokacin wanka sai sa rufe jiki ya wannan abu ne mai kyau amma karka ce da mutum ya wanka bai sa abin da kai haram saboda hadisin da sai an tabbatar da inganci da tukun la'allar waqta ha to shi kenan za mu tsaya na yan uwa Allah ya kara mana albarka Allah ya dacar da mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakuran mu Allah ya gafarta mana اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عليك بالكافر والمنافقين اللهم اصرف في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا فاصمت ya ubangiji marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ka ba su lafiya ka ba su lafiya ka ba su lafiya ka ba mu duk gaba ɗaya rabbal alamin mu mutan mu Allah ka ji kansu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin